أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha uku ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na talatin a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wanda muke gabatar da karatunsa a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna a cikin birnin Kano a kofar Nasarawa yau da yardar Ubangiji tabaraka ta'ala za mu kammala bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin ainihin wato wanka da likkafa ne wanka da likkafa ne idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne akan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa ne likkafaninsa ma'ana falle nawa yanki nawa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato likafani da shi abinda muka tsaya a kai kenan idan za a iya tunawa muka kawo hadisin na na aisha allah ya kara mata yadda da take ba da labari akan kufina rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi thalathati aswabin yamaniyatin bidun suhuliyya من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا بكتي حديث أخرجه الستة وابن الجارود والإمام البيهقي وأحمد والزيادة له وهي صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ابن الجارود ده إمام البيهقي ده إمام أحمد duk sun ruwaito wannan hadisi kuma hadisin yayi bayani dalla dalla cewa likafanin da aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi kuma aka lullube shi da shi lam takun muzarrara wato ba a yi musu ainihin wato sa musu likafan ba a sa musu ba a musu dinki ba ba a sa musu kuma butun ba wala kumsan kuma ba riga ba ne ba ba a dinka annabi riga ba wal hadisu alwaridu fiha munkarun kama bayyantuhu fi dha'if akwai hadisin da yazo cewa ai an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam likafani ne da dinki kuma an nannade shi sannan kuma an yi masa riga to hadisi ne munkari hadisi ne munkari kamar yadda ainihin shi malam albani ya yi bayani a cikin abda'ifa wal munkaru alfardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda imam suyuti yace wal munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa hadisi munkari shine mutumin da ba siƙa ba mutumin da ba amintacce ba ya ruwaito magana wanda kuma ya sabawa amintattun mutane to wannan hadisin nasa ba a aiki da shi ba so jama'a mu fahimta cewa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam likafani amma babu riga a ciki sannan babu dinki ballantana ma a sa botin akwai waɗanda ake likafanin sai a yi dinki kuma a sa botin wai saboda wahalan nan nadewa da za a yi kawai bari a sa butun kawai an ɗauko ɓat sai a manne ɓat saboda zamananci da birnanci to wannan ba daidai ba ne kamar ihrami yadda wasu ke ɗaura ihrami wai mai koyin sha wahalar ya ɗaura nan ya ɗaura tun da harka ce ta ɗaura zani shi kuma ba mace ba ne bari a sa masa butun kawai sai ya haɗa sai ɓat ya ɓalle sai ɓat ya ɓalle shi ma wannan yana cikin kurakurai da mutane suke yi ko wajen rataye ihrami mai kwan a rataya shi haka saboda ɗaukansa a rataya shi ya faɗo a mayar shi ma ibada ne tun da haka ake so a yi amma sai a sa masa butun a balle nan a balle nan a balle nan wannan ba daidai ba ne kuskure ne a bashi haka zuriyar ɗinsa a matsayin yadi hadisi na uku ko kuma sifa ta uku an yakuna ahaduha saubu ay sauba hibara idza tayassara an so sifar likafani ya jama'a ya zamanto wato wato yadi ne wanda yake mai ainihin wato zane shine saubu hibara wanda yake yana da zane mana fari ne amma mai dan zane in an samu likkafa ne da yake fari yadi da dan ratsin zane to wannan an fi son haka shine sauba hibara kamar yadda imam abu dawuda ya ruwaito a cikin wato sunan ɗinsa haka kuma imam bai haƙi shi ma ya fitar kuma min tariqi wahab ibn munabbah ibn munabbih daga jabirin marfu'an hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala albani yace wa hada sanadun sahihun indi sanadin wannan hadisi sahihi ne a wajena wa huwa kadhalika inda al-mizzi haka kuma yake a wajen imam al-mizzi kuma yadda yazo a cikin kitabinsa ko littafin jarh wa ta'dil واما الحافظ فقال في التلخيص اسناده حسن امام الحافظ ابن hajar ya faɗa cikin littafin التلخيص الحبير اسناد ون حديث حسن لي قلت وله طريق اخرى عند احمد عن ابي الزبير عن جابر حديث yana da wata hanyar kuma daban da wani lafazin daban kamar yadda Imam Ahmad ya fidda shi daga Abi Zubair daga Jabir da lafazin man wajada sa'atan falyukaffan fi thawbi sibara manzo Allah ce wanda ya samu yalwa inda da hali ayi masa likafani a thawbi hibara wato farin yadi wanda yake yana da ratsin zane a cikinsa ya fi a sa fari zirya malai ce ilam annahu la ta'arudu baina hadha alhadith wa baina alhadith alawwal fi albayad ka sani ya kai mai karatu babu cin karo tsakanin wannan magana da kuma riwayar da ta zo na cewa an so likafani ya zama farin yadi nan kuma an ce an so a samu fari mai zane ba cin karo kamar yadda manzo Allah ce wa kaffinu fiha mautakum ana son ku sa farin tufafi sannan kuma ku rinka binne mamatan ku ku sa musu likafani da farin tufafi li imkani tawfiqi bainahuma bi wajhin min al wujuh al jam' ko min wujuh al jam' al kathira al ma'luma inda al ulama saboda zai iya yiwuwa a hada hadisan ga baki daya ayi aiki da su kamar yadda ya shahara a wajen malaman hadisi wanda suka san fuskoki na hada hadisai idan sun zo wa yakhduru fi bali al'ana minha wajhani abin da ya darsu min a zuciyata yanzu akwai fuskoki guda biyu na farko an so likafanin an takuna al-hibratu bayda'a mukhattata lalle likafanin ya zamanto fari ne yadin fari ne amma mai zane ai kun san za a iya samun fari yadi mai zane ko shikenan wani zai ce wannan yadin ba fari bane fari ne amma yana da zane to wannan shine karin hasken ko dai a samu plain yadi haka irin wannan fari sol wanda ba komai a yi likafani da shi ko kuma a samu farin yadi amma wanda yake yana da ratsin zane a jikinsa wannan in an samu likafani da wannan ba laifi ka iya yin wasiya ka ce likafanin da za a binne kai zama kamar haka yake wa yakunu al-ghalibu alaiha al-bayan kuma ya zaman to dai mafi rinjaye a jikin likafanin wato fari ne ko da zanen ba launin fari bane amma farin yafi yawa fahina idin yashmalu al-hadith al-awwal to kaga wannan kenan hadisin farko ya haɗe da wannan ma'ana باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه tare da lura da cewa abin damuwa akan komai shine mai farin jayi wa hada idza kana al-kafanu sauban kafanu sauban wahida wannan idan ya zama to likafanin wato kwaya ɗaya ne za a idan akwai wanda ake musu likafanin kwaya ɗaya wa amma idza kana akthar amma idan likafani ya zama to sama da ɗaya ne fa fal jam'u aisar wa huwa al-wajhu al-ati in zai zama likafanin ba yanki ɗaya bane to kaga ma ba matsala kenan wani sai a same shi ya zama fari sol wani kuma ya zama hibara din ma'ana fari mai ratsin zane-zane shine ce asani an yuj'ala kafanun wahidun hibaratan wa ma baqiya abyad a iya samun wani likafanin ya zamanto hibara ne ma'ana fari mai ratsin zane wani kuma ya zama fari zalla babu wani ratsin zane to kaga shikenan an yi aiki da wancan an yi aiki da wannan wa bidhalika yu'malu bil hadithaini ma'an da wannan ne za a yi aiki da hadisan gaba daya wa bi hada qala al hanafiyya haka yazo a mazhabar hanafiya suka ce likafani ya zamanto wani fari ne mai ratsin zane wani kuma fari sol wa daliluhum hada al hadith dalilin hanafiya shine wannan hadisi da muka karanta وليس هو الحديث الذي عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر باشيني حديث دا حافظ يدنغن تاشقا واتو أبي داود دا جابر بأنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة شوى نبا أن للبيشي أتكين تفافي قدابيو da kuma wato mayafi wanda yake na hibara mai wannan zane wa qala isnadu hasan yace ba wannan hadisin nake nufi ba fa inna hadha lam yastadillu bihi wannan ba hanafiya ba su kafa hujja da shi ba bal la wujuda lahu inda abi daud ai asali hadisin ma babu shi a wajen abu daud wani abu sai albani an karance abu daud din kenan an kakale shi gaba daya ba a ma samu hadisin ba gashi kuma hafiz ya ce yana gurin abu daud ya ce babu shi a cikin abu daud ka san malami sai malami Allahu akbar Allah ji kan albani yace bal indahu an Aisha fi hadithiha wa huwa thani a wajen Abu Dawud da riwayar Aisha ne shine na biyu qalat utiya bil burdi lakinnahum radduhu wa lam yukaffinuhu fihi an zo dai da mayafin amma aka juyar da shi ba abin da annabi da shi ba wa sanaduhu sahihun naula an anatu abi zubair hadisi kam isnadinsa ingantacce ne da ba dan an anar abu zubair ba abin da ake nufi da an ana mai riwaya a cikin riwaya cikin mazajen hadisi ya rinka cewa an an an a wurin malaman hadisi idan mutum yana yin tadlisi wato yana dan boye wani abu in ya ce an ba a karba saboda dole ya samu tasrihi bi tahdith ya ce haddathana ya fi a ce an haddasana ya zantar da mu an kuma fa shine daga wani to kaga wanne fa karfin ji ya zantar da mu walakin nahu yasihu bima qablahu amma hadisin zai zama sahihi da abin da ya gabace shi الرابع jama'a abin da ake so na hudu akan likafani mu kula da wannan kafin mu zo kan na hudun wai wani zai iya cewa me yasa za a damu a yi ta bata lokaci akan likafani kalan likafani kawai to malam ita ce sunnar a tunda an dora mana rayuwar mu mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam har a cikin likafani lalle sai an yi manzon Allah biyayya alikafani jama'a alikafani abu annabi aka yi ta kawo hadisai da yawa malam dangane da irin likafanin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin likafanin da ake so musulmi a binne shi to ya kamata haka kawai malam tana rayuwarka ka bari a gidanka baka ba da wasiya ba baka faɗi irin wani likafani za a sama ba wani ma in ba sa ba a je a tukurku ya shi a zanin matarsa a sa shi ka faɗi irin likafanin da kake so malam ka ce a yi maka irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda akwai shi a kasuwa ana sayarwa ko auliyawul umur din ka majiminta lamuranka kai musu bayani ka ce ga abin da kake so so wannan yake nuna mana ashe harkar lullube mamaci ya jama'a ba harka ce ta gargajiya ba a fahimci wannan da ke saboda akwai mutanen da suka ɗauki harkar jana'iza harkar wanke mamaci harkar shimfiɗe mamaci a cikin likafa ne harka ce ta gargajiya babu gidan gargajiya babu kofar gargajiya kofa ce ta sunna tsagwaro ma'ana a tuntuɓi mai annabi ya ce ai kada a zo a ce a ai mu haka muka saba ya za a zo a ce kaza kaza ina rawanin a daura masa rawani ina riga a din ko riga a ce kara a ce a mu haka muke ka san haka ake idan ka ce ga abin da annabi ya ce a yi sai a ce a a ai mu haka muka saba mu haka muke yi وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وتعالى ما ألفينا عليه آباءنا كبي أبن Allah ya saukar sai ce a mu za mu ba abin da iyaye da kakanni suka zo da shi Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayen nan nasu ba su hankaltan komai kuma ba kan shirya suke ba zai iya yi wa iyayenka ba akan shirya suke ba shikenan sai ka ce dan babanka babanka ne dole sai ka yi mai biyayya a haka a wannan ba daidai ba ne kuskure ne jama'a ku bi sunna hatta alikafani ina jin mamaci ya samu dan sauki sauki in an yi wa annabi biyayya akan sa masa likafani makabari ka rayu akan bid'a ka zo za a yi ma wanka suka yi maka bid'a za a daura ma likafani suka yi maka bid'a suka tona kabarinka aka yi ma bid'a wajen binne ka aka yi maka bid'a bid'a kan bid'a ƙasa bid'a sama bid'a tsakiyar bid'a gefe bid'a ai ka shiga uku akwai matsala kwarai da gaske kai kai iya kokarin ka ka yaki bid'a dan ba ta da wani amfani bid'a kishiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so ya kamata mu kiyaye do Allah abu na hudu da ake so dangane da likafani shine tabkhiruhu thalathan ana so a sanya wa likafani turaren wuta irin na hayaki din nan sau uku idan an gama likafanin sai a samu turare mai kanshi sai a irin mai hayaki din nan ba laifi a iya samun turare na ruwa ma an gane ko a feffesa wannan ba laifi idan kuma akwai turare na itace mai kanshi to sai a kunna hayakin da yake tasowa sai a daga likafanin haka a sa shi a sa shi sha kanshi ɗaya kenan sai a dan ɗauko shi a dan tsaye da shi sha kanshi biyu kenan sai a ɗauko shi a dan sa shi sha kanshi uku kenan wannan an so ai haka manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi idza jammartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan idan za ku sawa mamaci turaren wuta to lallai ku sanya wa likafaninsa turare sau uku wannan hadisin imamu Ahmad ya ruwaito shi wa ibn abi shayba wa ibn hibban fi sahihi da imamu al-hakim wal baihaqi wa qala al-hakim sahihun ala شرط مسلم إمام الحاكم يتوانا حديث سيني أشرني إمام مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال إمام الذهبي مس موافقة الباني يتي دلي دي دي كما يدس كفتاتن حكا يتي حديث يا إنغانتا وصححه النووي أيضا في المجموع إمام النووي يا إنغانتا دوانا حديث نسنيا ولكفني تراران متا سوءكو أشكل التافن المجموع شرح المهذب وهذا الحكم لا يشمل المحرمة أما جماعة ونن حكمتي نسن يتراري لكفن ممتي بيشافي وند يموت ينا تكين إهرامي با بند وند يجي أيكين أمرا يموت تكين إهرامي بند وند يجي أيكين حجي يموت بند شي يوا يتي أم لقول صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة saboda hadisin da muka karanta da ku dangane da mai iramin nan da yana kan dabbarsa yana labbaika Allahumma labbaika dabba ta tutsu ta fado da shi ta taka masa wuya wuyan sai kare ya mutu annabi ya ce wala tutayyibuhu kada ku sa mai turare saboda ka'ida mai irami baya sanya turare to shi ma bai kamata a sa mai turare ba a bashi ya tafi a haka din fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya saboda za a tashe sana tashi alkiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak zai tashi da tauhidi malam wannan shine ribar mutum ya mutu yana cikin ihrami ribar mutum ya mutu yana cikin aikin hajji wannan ni'ima ce ba karamar ni'ima ba idan Allah ya sa kana da dan uwan da ya mutu yana aikin hajji ko aikin umra insha Allah matukar ba shirka yake ba to wannan ana masa albishir ya samu dacewa mala to amma ku kiyaye kar wani ya je kashe kansa a can sai kwarai da gaske ni na je aikin hajji da wani dattijo wata rana wata shekaru da suka wuce muka tafi da shi bawan Allah nan ina jin an ɗan gaya masa falalan mutuwa ne a makka ko a madina tun da ya je tsohon nan lafiyarsa kalau amma sai ya cin abinci lafiya lau lafiya ya aka yi aka yana ta juriya yana ta juriya sha ruwa haka sai ya ciwo ya kama shi ka ci abinci tsohon nan sai ka ci abinci tsohon nan sai ci sai ya ci wallahi ciwo ya kama shi aka kai shi asibiti aka ce yunwa na farko dai da aka kai shi asibitin ya ƙi yadda nabi da aka tilasta masa aka kai shi asibitin sai ya gudu abun mamaki malam tsohon nan sai yan uwansa suke cewa ai ya ce shi fa gaskiya sai ya mutu a garin nan sai ya mutu a garin nan wallahi malam Allah da iko ka duba kaddara ta ubangiji ni dai a gaba na ina ganin tsohon nan muna hawa lifta muna ganin sai yana kwance a kar abun nan an yi an yi likitocin gwamnati ma da ake zuwa su ba shi magani a yi ma allura ya ki yadda haka zai zo kwanta wallahi malam yayi ta guda ya ta guda kuma sai aka zo aka ce ya mutu to yanzu ba fatawa zan bayar mai hukuncin mutuwarsa ba ina ba ku labari ne akan ga abin da ya faru subhanallahi alazim wallahi sai ya mutu aka tattara shi kuma aka kai shi aka share me aka yi masa sallah to ya matsayin sa wallahu alam ina amma dai ya sha yunwa kwarai da gaske Allah Allah ya taimaka yana da juriya ba ba ba a yi ta wani wani ustazu wani bawan Allah an ce yana cikin halin bukata an mai bismillah abinci an ce bismillah malam ce alhamdulillah alhamdulillah to shi kuma babu hanyar neman abinci babu hanyar zai samu abinci bismillah wa alhamdulillah sai ciwo ya kama shi yunwa ciwo ya kama shi yana kwance yana kwance yana kwance aka toto bar aka yi malam asibiti aka ɗauke shi aka kai shi asibiti daman kuma ba fulatani ne yana da sha'ani irin nasa yan uwana fulani sai ya haƙuri yawwa bawan Allah malam ashe yunwa ce ta dame shi ba ciwo bane ba an ɗauke shi ranga-ranga za a kai shi ashe a kusa da su akwai restaurant yana kwanta ba baya iya magana da aka zo daidai gurin ya leƙa ya ga restaurant din sai yake ce wanda za su kai sai yana musu haka yana nuna ba ku gane ba ko mala yana nuna ba asibiti ba za ku kai ni ba can za ku kai ni yana nuna yana nuna restaurant sai wani ya ce kamar ba yana nuna nan ne fa aka ce to a kai shi aka kai shi ana zuwa kafin a haɗo abinci aka samu maltina mai kyau aka ɗebo madara wangwani guda aka ɗura aka haɗa aka cakuɗa aka ce ma Allah fara da wannan ya sha ya zuba sai fara gumi sai ce alhamdulillah ya hamdala to ya fara magana sai aka ce to a ɗauke shi a ƙarasa da shi asibiti da za a ɗauke sai aka ce ko dai a kawo fanadol ko paracetamol ya dan samu karfi saboda jikinsa yayi abin nan a kawo maka sai ya ce a ya ce to me za a kawo maka sai ce burodi wato ya tun da ya sha shayi ya kamata a karo masa burodi ana kawo burodin na yana ci ba sai mike ba zai ya ce ba wani asibiti to wannan dattijan ina jin watakila da ba dan yayi niyyar mutuwar ba da da shi ma haka zai to kada wani ya zauna da yunwa kuma bai dace ba mutum ya zai ce zai kashe kansa akwai wanda suke zuwa wajen jifa sai su shiga cikin furmutu don a kashe su a can ana samu a cikin fararen mutane sau da yawa in an zo da shekarun da ba a yi tsari sosai ba za ga mutane uku hudu biyar shida bakwai sun mutu a wajen jifa musamman ranar farko wani da gangan wallahi ke zuwa sai ya tsuguna a ita taka shi har sai ya mutu saboda an ce musu an mutu a wannan wuri ana cikin ni'ima to wannan ba daidai bane Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukan ku lalle Allah mai jin kai ne a gare ku to shi yasa aka ce wannan hukuncin bai shafi wanda ya mutu a hirami ba waqad madha bi tamamihi ma takhrijihi fil mas'ala 70 faqratu dal hadisin ya gabata kamar da makaranta abu na gaba na 42 wala yajuzu mughalati fil kafan jama'a bai halatta ayi wato likafani mai tsada ba kamar a ce sai an sayo likafani mai tsada saboda alhaji ne shi ko wani babban mutum ne a canja masa likafani ba irin na sauran talakawa ba ba a da buƙatar sayan likafani mai tsada ba a da buƙata shine almughala a mai da shi mai tsada walad ziyadatu fihi ala thalatha abu na biyu bai halatta a yi wa mutum likafani sama da kyalle uku ba li'annahu khilafu ma kuffina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam don kuwa ya saba wa yanda aka yi wa manzan Allah likafani sallallahu alaihi wa sallama kama ta kaddama fil mas'alati sabiqa kama yadda ya gabata a matsalar da ta wuce wa fihi ida'atun lil mali kuma yin likafani mai tsada akwai wato wato almubazzaranci da dukiya kenan to wulakantar da dukiya me bukatar ka je ka sayo likafani na mai tsada ka sa mamaci kuma ka binne shi ka tura mai ƙasa ƙasa ta cinye shi wa huwa manhiyun anhu la siyama wal hayyu aula bihi an hana a yi likafani mai tsada duk gatan alhaji duk gatan mutum duk sarautarsa duk mulkinsa duk matsayinsa kada a yi masa likafani mai tsada an hana ba a so saboda ai rayayye shi ya fi cancantar ya sanya sabo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah kariha lakum thalathan Allah ya kyamaci abubuwa uku a gare ku abu na farko kila wa kala kila wa kala shine naqalul kalami gulma ai an ce kaza ma ai ranan ma kaza suka ce ai an yi kaza a dauki zance anan a kai can a dauki zance anan a kai can haram haram haram ya jama'a kada mutum ya zama ɗabi'arsa ne irin wannan abu na biyu wa ida'atal mali tozartar da dukiya duk abin da za a yi a tozartar da dukiya bai halatta ba alfahari da dukiya wulakantar da kuɗi zubar da kuɗi a yi gini na a zo a gani a yi ta liƙa kuɗi a gida wannan ba daidai ba ne kamar yanzu misali akwai mutane da za su suna gina gida wani ana nuna wani gida an ce an gina gidan nan an rushe ya fi sau goma sha biyu a gina a gina a gina sai wani injiniya zai ce na ai alhaji wannan aikin bai ba sai ce to a rushe shi a gina a gina a gina sai wani zai ce ai wannan gurin ai bai dace ba sai a rushe shi ko sai ya gama gina sai ya je ya gano wani ya gina sama da sai sa a rushe shi wallahi wala akwai gidajen da sun yi shekaru a gina a rushe a gina a rushe saboda tsabar kuɗin banza ne a hannunsu gidan duniya ustaz ka gama gida ka gama gina wannan gidan amma kabarin ka wallahi ko filasta ba za a yi ba a cikin ƙasa za su ci kwaikwaya ka su zuba ka ko katifa ta alfarma ba za a dan shimfiɗa maka a jefa ka kanta ba babu babu ita babu filo babu fanka babu wutar lantarki da alfahari wajen hawa motoci masu tsada alfahari wajen biki kaga ana zubar da kuɗi a biki zubar da kuɗi a biki zubar da kuɗi a biki ga talakawa malam suna mutuwa da yunwa ustaz je ka asibiti kaga yadda bayan Allah suke mutuwa ga mutum wallahi ya kwanta shekara biyu bayi da kuɗin magani haka likita zai rubuta masa maganin nan sai ya shekara bai samu waye zai sai mai maganin nan ba danginsa duk miskinai ne talakawa haka ciwon nan zai ta cinsa ga mutane suna nan asibiti suna kwance aiki za a yi musu amma babu kuɗin da za a yi musu wannan aikin ga wani yana zubar da kuɗi a ƙasa ga wani yana watsa kuɗi a titi saboda shi alhaji ne wannan ba kyau idza'atul mal ya jama'a almubazzaranci da abinci yana cikin idza'atul mal a gidanka ai ta zubar da abinci idan an je rariyar gidanka shinkafa ce a zube a rariyar gidansa sai ka samu shinkafa kwano uku hudu wallahi saboda matansa ba san wahalar shinkafa ba kaga taliya malam a kwata malam kai ta ganinta baka iya ka tanadi abinci ka ba almajiri ba da an ci an rage zubawa ake a dozbin sai a tattara a kulle a je a zubar idaatul mal idaatul mal idaatul mal wallahi wannan haram ya jama'a kar a tozartar da dukiya duk wanda ya tozartar da abinci wallahi a rayuwarsa sai Allah ya tozartar da shi wata ran wannan shinkafar sai ta zo ta gagare ka wannan geran da ka wulakanta sai ya zo ya gagare ka ka sani cewa yanzu akwai 'yan uwanka musulmi da suke zuwa wajen awo idan masu awo sun tashi da daddare sai su zo suna tsitsince masara suna tsitsince gero suna tsitsince dawa su har hada su samu rabin kwano su je su jika washe gari su kai a nika musu wallahi abin da suke kenan akwai ɗaliban da suke bi banɗakuna a makarantu a jami'o'i idan an yi wanka wanda ya rage guntun sabulu ko wajen wanki an yi an rage guntun sabulu shi suke bi suna tattarawa su hada su hada sai ya hada sabulu sabulu kala bakwai kala takwas sai ya nike shi hada shi kuma ya samu na wanka ya samu na wanki duk ana yi a ƙasar nan yunwa ta yi wa mutane yawa akwai mutanen da suke zuwa hotel suke zuwa suna lallaban su idan an ci abinci an rage wanda ake zubawa a irin baho din nan wallahi shi suke ɗauka su je su kai wa iyalan su je su ci akwai ku yi hakuri in baku labarin abin da ya faru don ku san cewa mutane suna rayuwa cikin talauci akwai wata makaranta wata yarinya karama a primary school ne wani dan uwa yake ba da labari an zo a aji sai aka ce kamar an yi sata aka zo aka ce to a yi checking wannan headmaster ya ce a yi checking yarinya da aka zo kanta sai ta iya da a yi checking din jakarta aka yi aka yi cewa a yi checking din jakarta ba ba wai dan ita ta sata ba tana gudun a bude a ga ke cikin jakar a garin nan aka yi wannan abin aka ce sai an kai ta ofishin yadda masa ta ce gaskiya sai dai aka yi ta yar karamar yarinya da aka da yadda masa ya lallabe ta lallabe ta ce me a cikin jakar sai ta ce masa abin da yake faruwa shine idan yan uwanta ɗalibai an fita break sun ci abinci a kwanukan ɗalibai fa in sun ci abinci sun rage yar taliya sun ci sun rage sai ta samu leda ta zuba idan sun ci biskit sun rage sai ta zuba a leda in tuwo ma suka ci rage sai ta zuba a leda in biredi gunti guntun biredi yara ya'yan masu hali in sun ci sun rage ita zuwa take tana tattarewa ko in an shiga aji sai ta bi kwanukan ɗalibai in sun rage abinci sai ta haka ta zuba a leda sai ta zuba a jakarta haka ce me yasa kike haka tace mamanta ne tace mata gidansu babu abinci idan an samu wannan ta ɗebo musu ta kawo kannanta kullum idan an tashi a makaranta in ta je kannanta da gudu suke zuwa suna wabce da kanta suna sanda zuwa saboda ta kawo musu wannan guntun biredi da guntun kayan abinci take dauka ta basu wallahi malin yarinya karama kablal bulugh akai wannan malaye da masana ya fashe da kuka shi yasa ta ita ba da jakar dan in an bude an gani yan uwanta za su yi mata dariya yarinya karama saboda talauci masu talauci suna fama da talauci masu kuɗi kuma suna da kuɗi akwai mutanen da suke cikin wahala wallahi wallahi ina gaya muku a garin nan a nan nan wata unguwa kusa da nan gurin akwai dan uwa da ya bugo mun waya yake ga me ce malam ya kamata ku yi mutane wa'azi yace wani mutum ne yana cikin wani yanayi kudin hayarsa ya kare bai da abin da zai ga yara yana da su ga iyali ga yaya bai da abincin da zai ci magariba ta yi ‘ya'yansu suna neman abin da za su ci ya gagara kuma yaran ‘yan mata ne ba za su iya fita su yi bara ba ya ce abin da ya faru shine mahaifiyarsu dusa ta je ta nemo dusa a kano ake wannan abun na gaya muku ba wuri ba don ku ji da kyau dusa ni sai da mutum ya ce zai dauke ni kai ni har gidan ya nuna mu dusa ta ɗebo ta ɗebu dusa da ta ɗebu dusan na ka san me take da dusan sai ta jika dusar idan ta jika ta ta jika sai ta nemi gishiri sai ta yaryaɗa wa dusar ta gauraya ta gauraya kamar yadda ake garin kwaki ko kanzo yaran suna kuka suna kuka sai ta ɗauko sai ta miƙa musu billahi azimu dusan nan suke ci saboda bala'in yunwa su ci dusa su sha ruwa kuma a garin nan ake wannan abun malam ana karanta maka talauci da mutane suke fama da shi malam abun bai da kyau amma ka duba yadda mutane suke wasa da kuɗi wasa da kuɗi a ƙasar nan akwai wanda ya aurar da yarsa biki aka yi duk kawar amarya idan ta zo a jakarta sai an sa mata kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin wannan kaɗan ne fa na gaya muku akwai wanda ya yi miliyan miliyan dukawar amarya idan ta zo wadda aka gayyace ta in dai ta zo to za a bata jaka da naira miliyan ɗaya da ipad da waya mai tsada a jakarta duk aka san na yi in tambaye ku wannan mutumin da yake wannan abun noma ya tara wannan kuɗin shago ya buɗe ya kasa kaya shiri ba yake wannan kuɗin talakawa ne kuɗin bayin Allah ne kuɗin miskinai ne to yanzu ya zamu samu zaman lafiya al'umman mu suna irin wannan rayuwar so Allah Allah shi yasa manzo Allah ya ce Allah ya hana ku tozartar da dukiya kuma ya kamata masu hali su sani cewa wannan dukiyar ajiya ce riko ne Allah ya basu muna fatan ubangiji Allah kada ya kama mu da wadatar da ya bamu wadata ta zama sababin shigar mu jahannama abu bai bai ya kamata wadatarka ta zama sababin shiganka aljanna bawan Allah to annabi ya hana ku tozartar da dukiya wa kasarata su'ali da yawan tambaya tambaya ta ta'annuci tambaya ta kure wa malami ai mai tambaya dan a kure shi a tambaye shi kaza in ya bada ansa to bari mu mai kaza in ya bada ansa to bari mu mai kaza wannan haram amma yawan tambaya dan neman ƙarin ilimi wannan ba daidai bane akwai ɗabi'a da ake a makarantu wajajen karantarwa ɗaliban ilimi sai a ɗauki takarda a nan gurin sai a rubuta ba wani malami sai a jiya zai ba da ansa aya nawa zai kawo aya hadisi nawa zai kawo an gama sai a tattare ta sai a je a tsallaka ya je gurin wani ya ji zai ya ji ra'ayin wannan ya ji ra'ayin wannan ya ji ra'ayin wannan wani kuma so ake a miƙa masa ya ce bai sani ba shikenan an samu wallansa ai ba da ilimi ai ba da karatu ayya ayya ai wannan wannan lamari a duk duniya ba wanda yake alfahari da karatu mai hankali dai wani bawan Allah ya yi tambayoyi masu tarin yawa daga ƙauye lokacin imamu maliku ya zo ya same shi ya ce an ta imamu malik ya ce ana imamu malik ya ce to indi as'ila ina da tambayoyi ya ce to bismillah sai mai tambaya kaza sai imamu malik ya ce la adri ban sani ba sai ya gara mai tambaya ce la adri ban sani ba malam ijiyo imamu malik tambayoyi masu tarin yawa kullum in ya tambaya sai imamu malik ya ce ban sani ba sai ya jera mai biyar shida ce bai sani ba sai ya amsa ɗaya bakwai takwas bai sani ba sai ya amsa ɗaya tara goma sha ɗaya bai sani ba sai ya amsa ɗaya tambayoyi masu tarin yawa sai wannan mutumin kawai ya ce kai kai ne ko imamu malikun ya ce eh kwarai ni ne imamu malik ya ce idan raja'ata ila baladika ko ila qaumika idan ka koma garin ku ko gurin mutanen ka ka je ka ce da su ka zo wa da imamu maliku tambayoyi guda kaza duk ya kasa ka je ka gaya musu kuma sai ni me kuma dan an tambaye ka ce baka sani ba suka ce la adri nisful ilm a tambaye ka ce baka sani ba ma rabin ilimi ne ya fi tawadu'u ya fi nuna takawa ya fi nuna tsoron Allah balantana mutum malami ya ce ya zauna a kujera wai duk tambayar da aka yi mawai sai ya amsa ta akan me kun manta sau da yawa za a zo a yi wa manzon Allah tambaya sai ya shiru har sahabbai su ce kai gashi ka zo ka tambayi annabi abin da bayi da ansa akai ko salati da aka tambayi manzon Allah wani yau manzon Allah tambaya akan salati ya manzon Allah mun iya yin sallama mu zo mu yi sallama ka ba mu amsa amma Allah ya ce mu ma salati yaya ake maka salati mu ba mu iya ba annabi shiru yayi dan a lokacin bayi da ansar yana jiran sako daga Allah wani sahabi yake ce da shi kai gashi ka zo kai mana wata tambaya take sai ga gumi yana ta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wahayi sai yace ga abin da zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ya koya masa amma ba lokacin da ya tambayar ibashi ansa ba so dan an tambaye ka baka bada ansa a lokacin ba wallahi ba gazawa bane daukaka ce to ko kuma ku daina yin tambaya na ƙure tambaya na takurawa tambaya na matsantawa tambaya na uzurtawa tambaya na wulakanta waɗannan abubuwa guda uku ya jama'a annabi ya hana su hadisin bukhari da muslim da imam ahmad min hadisin mughira ibn shu'ba to anan gurin mahallu shahid yin likafani mai tsada ida'atul mali ne to zartar da dukiya ne da nan ne ya jama'a aka gane cewa abinda wasu mutane suke yi idan za a binne mutum sai a je a yi cinikin akwatin da za a binne mutum kurin a kabari na naira miliyan biyu miliyan uku katako ne fa kurin ai masa kwalliya a makala masa wancan a rataya masa wannan akwati da za a sa mutum annan akwatin ba zai hana ka ribe ba wannan akwatin ba zai hana mala'ika ya maka shagen duka ba ina kwarai da gaske ba abin da ya sai hana mala'ika da ya zo ture shi ne ya bude shi abun mamaki malam wannan ɗabi'ar ba musulmi ke yin ta ba amma yanzu an samu wasu daga cikin musulmi suna irin wannan ɗabi'ar kwarai da gaske kaga mutum musulmi ya mutu yana sha'awar a yi masa irin yadda arna suke yi a je a siyo akwati akwai na miliyan kaza akwai na miliyan ɗaya akwai na dubu ɗari biyar akwai na dubu ɗari uku akwai na dubu ɗari biyu da hamsin akwai na dubu ɗari akwai na dubu hamsin akwai ha babba ha ƙarami dai iya wadata ka iya naka to wannan duk yana cikin mai bid'a sannan kuma ƙarin bayani akwai koyi da kafirci a ciki wanda ya kamata ku sani dan annabi bai ce ai wannan ba ba wani wanda aka ce an za a sashi a kabari a sashi a wani akwati a sashi a wani katako a yi masa wani abin da sauransu wallahi mala abin tausayi mala akwai waɗanda ma suka zo aka ɗauko akwatin nan aka ajiye shi aka siyo fulawoyi masu tsada aka sassoka a jikin wannan akwatin aka ɗauko ainihin wato hoton shi wato mamacin aka ɗauki hotonsa aka rataya a jikin akwatin gashi nan ya yana dariya haka subhanallah wai ma'ana wannan ne ya mutu yana ciki kuma mala'iku suna nan suna jiransa a kabari Allah ya kawo ka ka sha mamaki to abun tausayi malam wasu kan ma da zarmewa malam har fariti ake zuwa sai ka ce soja ba soja ba ba dan sanda ba gama garin mutane fa kawai mutum ya zo ya mutu wai a zo mai fariti a zo ya gop yop yop yop yop a zo abun nan subhanallahi alazim ya jama'a ku dawo kan sunna mu rike abin da annabi ya bar mana wallahi shine za mu samu tsira shine za mu samu ɗaukaka wallahi da zarar muka bi tsarin da ba na manzan Allah ba wallahi an kai mu an baro so waɗannan ɗabi'u ya kamata mu nisance su ko mun wadatar ka ko mun rufin asirin ka ka sa maka likafan yadda ake wa kowa shikenan bari kuma ku ji akwai dalili akwai hujja ku ji wata kisa ta faru sai na Abubakar ولو شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أخرجه مسلم ما يتي yana da wani shaida wata riwaya ta Abi Hurairah kamar da Muslim ya rawaito wa yujibuni bi hadhihi almunasaba ma qalahu al-allamah Abu at-Tayyib fi ar-rawdati an-nadiyya wa laysa takthir al-akfan wal mughalat fi athmaniha bi mahdud فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق ما ليش هنا برجعني قريدة كسكينة جاء مكو أبندا babban malami abu tayyib ya faɗa a cikin littafin arraudatun nadiyya littafin arraudatun nadiyya sharhi ne na addurarul bahiyya arraudatun nadiyya fi sharhi durarul bahiyya na imamu shaukani wannan wato littafi ne mai kyau kwarai kwarai da gaske kuma yana kokari yana kawo wato matsaloli ya kafa hujjoji da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani ya takaitu da mazhaba kadai ba ya ya dogara ne da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace jama'a yawaita likafani da yin likafani mai tsada ko alfahari da sayo yadi mai mugun tsada a likafani ana alfahari shi ai wani ai likafanin dubu ɗari biyar aka lullube shi da shi shi wannan ba abu ne mai kyau ba sannan kuma ba abu ne bi mahmudin abin yabo ba yace da ba dan ma shari'a ta zo ta ce a sayi likafani din a lullube mutum ba to da wata ilan kai tunani ma za ga shi kansa ma likafani mai arham ma sa shi ma a jikin mamacin ma shi ma idza'atul mali ne to zata da dukiya ne dan abin rubewa zai yi a jefa mutum tsirara kurum ya haɗu da ƙasa to amma shari'a ta ce a sa likafani da ba don ta ce a sa likafani ba to da za ka iya cewa ma sa likafanin ma to zartar da kuɗi ne to amma tun da an ce a yi to sai a tsaya akan inda aka ce a yi saboda me mamacin ba baya amfanuwa da likafanin ya kamata ka sani cewa duk wanda aka binne shi da likafani likafanin nan ba zai mai amfani ba fa kar ka ɗauka likafanin zai rage masa azaba karka dauka likkafanin zai kara masa matsayi a wajen Allah a'a babu abin da likkafani zai masa kawai dai an suturce shi an binne shi na ɗaya kenan sannan wala ya'udu nafu ala alhayy sannan amfanin likkafanin ba zai komo zuwa ga rayaye ba wannan likkafanin da ya riga ya mutu ya gama aiki kai ba za ka benefitin da wani abu ba yace Allah ya ji kan sayyidina Abubakar Allah ya ji kan sayyidina Abubakar Allah ya ji kan sayyidina Abubakar yayin da yake cewa innal hayya ahaqu bil jadid wata rana ya nuna wata sutura da yake so a yi mai likafani abin ne shi da ita daga nan malamai suka ce ba laifi bane dan mutum ya tanadi likafani idan ya ce abin ne shi da wannan to sai abubakar wata ran ya nuna ga wanda ya tsumman da yake so abin ne shi sai aka ce ha ba sai na abubakar ai wannan ai tsoho ne ai mu sabo za mu nemo maka mai tsada sai abubakar ya ce ina innal hayya ahqqu bil jadid ya ce ai rayayye shi ya fi cancantan a bashi sabon abu gawa ina ruwanta da sabon kaya gawa ina ruwan ta sabon kaya to ina bukatar a zo a kashe miliyan kaza ko dubu ɗari kaza a sa mutum akwati babu da wannan kuɗin wallahi da magadansa kuka bari kuka raba musu kuka sayo musu buhunan abinci wallahi da ya fi muku amfani so ya kamata mutane su sani cewa wannan yahudanci ne ba addini ba ne ba to zartar da dukiya ne malai ce wal mar'atu fi zalika kan rajul dangane da likafani da mace da namiji ɗai إذ لا دليل على التفريق باب بمبنشي دنغني دا بمبنتاوا tsakanin mace da namiji yace akwai hadisin da yazo annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kuffina fi sab'ati aswab ba mamaki ku ci karo da wani hadisi da yazo cewa manzon Allah an binne shi an masa likafani da tsumma guda bakwai wannan hadisin munkari ne hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai inganta ba kamar yadda ya zo a cikin littafin nasbur raya to amma akwai wasu riwayoyin da suke nuna mace ana mata guda biyar ana yi mata ƙari wanda za mu zo kai insha Allahu ta'ala in mun zo bayani akan yaya likafanin mace yake ko mun zo za mu yanka likafanin mace da sauransu amma in an tsaya mata akan uku din wannan shi yayi daidai kwarai da gaske ya yi daidai kwarai da gaske a mata uku kamar yadda ake wa namiji guda uku ya ce wa amma hadisu laila bintu qa'if as-saqafiyya fi takfini ibnatihi sallallahu alaihi wasallam fi khamsati aswabin wala yasihu isnadu albani yace shi a wurin sa yadda wasu malamai sun tafi akan a iya sawa mace biyar ga hujjar nan cewa mace ana iya binne ta a cikin likkafani guda biyar ya ce hadisin bai inganta ba li'anna fihi nuh ibn hakim al-thaqafi akwai wani mutum mai suna nuh ibn hakim al-thaqafi wa huwa majhulun kama qala al-hafiz ibn hajar wa ghayrihi mutum ne majhul ba a san shi ba kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa fa fi illatun ukhra bayyana az-zailai fi nasb ar-raya akwai wata illar ma na wannan hadisin da yake nuna mace za a yi mata likafani biyar din kamar yadda mai bayani an yi bayani a cikin littafin nasb ar-raya fi takhrij ahadith al-hidaya wa na'ahu ma zadahu ba'dhum fi qissati ghasl ibnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam zainab ha kuma daidai yake da abinda mutane suka kara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wanke yarsa Zainab mun karanta abin da ya gabata cewa fa kaffanaha fi khamsati aswabin wai an yi wa nana Zainab yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin tufafi guda biyar yace wannan riwaya ta cewa an sanya yar annabi sallallahu alaihi wasallama da likafani guda biyar bai inganta ba فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة وأن رواية شاذة تكون منكرة كما يدى ني بياني دلا دلا أتكن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة أتكن لمبة الدبو بيرد داري تقوس دا أربعين دا خلو أنا أقول يا كو يا abinda mala albani yake so ya tafi a kai shi ne kamar yadda na gaya muku akwai ra'ayin wasu malamai cikin fuka ha'u ya zo a cikin littafin fikihu mace ana yi mata likafani kwaya biyar to ya ne kwaya biyar din zai kasance na farko za a yi kato guda ɗaya mai faɗi wanda zai iya rufe ta ga baki ɗaya ya ɗan fita tsawo kaɗan saboda a samu a iya ɗaure saman a ɗaure ƙasa kuma ya zama mai faɗi zai iya ninka ta na biyu sai a yi shi kamar matsayin zani kamar matsayin mai zani za a ɗaura mata shi iyayen da ake ɗaura zani na uku za a yi shi kamar matsayin mayafi za a yafa mata shi kamar yadda take yafa mayafinta amma za a yanka iya wuya a ciki a zuro shi kaga wancan ƙato za a shimfiɗa shi ne a ƙasa idan mun zo aikatawa wani sati za mu yi a aikace da yardar Allah wankan gawa a aikace da kuma likkafani a aikace da yardar Ubangiji tunda yau mun gama magana akan likkafani jayyid yanzu na so na fitar da na mace din waɗannan guda uku shine ma ake wa namiji duk wanda za a binne shi aka yi mai zani ɗaya ƙato aka yi masa iya kwarjalle kamar zani wanda zai daura kugu zuwa kafarsa ya rufe da kuma wanda za a daura daga kafadarsa iyo kasa sai a yanka iya wuyan sai a zuro shi sai zama kamar yan shara amma wanda ba a yi mata dinki ba ba ga uku sun samu ba to idan an yi kaga dole kansa zai bayyana ko hannunsa ma wataƙila zai bayyana to sai a ɗauko hannun nasa haka sai a ɗora akan cibiya wannan ma sai a ɗora akan cibiya idan kuma ba a yi haka ba aka ga dama sai a bar masa hannunsa a gefe da gefe kamar yadda idan yana tafiya hannunsa yake sai a yi haka da shi to sai a ɗauko wannan babban mayafin idan mun zo shi aikace sai a ɗauko haka sai a rufa nan ɓangaren kaga ya rufe shi gaba ɗaya sai a ɗauko ɗaya ɓangaren ma nan gurin sai shi ma a jawo shi sai a rufo shi sai a kama ƙarshensa can sai a ɗan ɗaure haka sai a samu daidai kan shi ma a ɗan ɗaure idan ana jin tsoron buɗewarsa ba laifi za a iya yagan ƙyalle a jikin shi likkafanin sai a yaga sai a ɗaura shi haka a ɗaɗɗaura a ɗaɗɗaure shi mamacin ba don wani abu ba sai dan saboda kada in an zo ɗaukan sai i buɗe tunda babu wani ɗinki ko na abu makamancin wannan to wannan kaga na namiji kenan da na mace shi a wurin albani in an yi wannan Allah masa rahama ya wadatar wacce ma ba sai an mata ƙari ba to to yaya waɗanda suka ce a iya ƙarawa ya zama guda biyar to ina za a zuba saura na na hudu da na uku din suka ce dalili shine jikin mace ba daidai yake da jikin ɗa namiji ba galiban idan ka ga dirin mace galiban ba kowace ba galiban za ka ga wato ainihin wato ƙugunta ƙugun mace zuwa cinyarta ko gwiwarta za ga yana da girma tana da manyan cinyoyi da manyan mazaune ba irin na maza ba to wannan idan aka batta aka sa ta alikafani an zo ɗaukanta zai jikinta zai rinka me zai rinka kadawa to shine ake so a yi wani ɗan yankin kyalle wannan yankin kyalle kamar gajeren wando misali bayan an zo an shimfidar da ita sai a sa wannan kyallen sai a ɗaure cinyoyin a naɗe cinyoyin kaga ya kame yanzu ko mace ce idan ta sanya wando matsatse a jikinta idan ta sanya kayanta to in tana tafiya mazaunanta ba za su rinka karkadawa ba saboda ta sanya kayan da ya matse mata jiki ta ciki to sanya wannan zai taimaka ko da an shimfiɗa ta ko an ɗauke ta jikinta ba zai rinka rawa ba wataƙila ya tayar da sha'awar wani Allah ke ina fatan kuna fahimta na biyu kuma al'auran mace mughallaza ce za ka iya cewa sama da al'auran namiji to kanta a bayyane yake lokacin da aka sa mata na ɗaya da na biyu ɗin nan kafin a lulluɓa babban za ga kan a buɗe yake to akwai buƙatar a yi mata khima a yi mata kamar ɗan kwali saboda gashinta wannan shine na biyar ɗin sai a lulluɓe mata kanta a rufe kan to kaga tana da zaninta akwai kuma ɗan wani kamar wando a ciki mana wannan kyalle da ya ɗaure mata cinyarta sannan ga riga sannan kuma ga wanda ya rufe mata kai sai a ɗauko babban kyallon kuma sai a naɗe ta ga baki ɗaya a ciki to kun ga ta samu cikakkiyar sutura kenan wannan shine ijtihadin da su malaman suka yi dangane da karu wannan amma min haisul isnad kamar yadda shi albani ya faɗa Allah ya masa rahama in an duba ingancin isnadi da ya magana akan ai yar manzon Allah Zainabu an mata guda biyar ne so suka ce bai inganta ba to ga waɗanda suke tafiya akan wannan ra'ayi na cewa guda ukun za a yi to sai a haƙura akan ƙwaya ukun ba sai an ƙara mata ainihin wato wasu ainihin wato a a lo a wasu likafanin saɓanin yadda shari'a ta zo da shi ba to idan mun lura da wannan ya ku yan uwana wannan shine mun karkare zance dangane da abin da ya shafi hukuncin wato wanke mamaci da kuma likkafan yanzu abinda muke da bukata insha Allah tabaraka wa ta'ala zuwa wani sati za mu samu kafir za mu samu sabulu za mu samu likkafani za mu samu bokiti za mu samu irin hangulab ɗinnan safa ta hannu wanda ake sawa sannan za mu samu turare wannan ba laifi watakila an samu turaren wuta don mu jarraba a aikace sai mu zo mu kawo bi izinin Allah ta'ala za mu samu katon ceburi wanda namiji guda ɗaya zai iya kwanciya a kai don a wanke gawan a kan ceburi sannan kuma za mu yanka likafanin a aikace sannan kuma za a naɗe mamacin ma duka a aikace bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala so abinda muke da bukata yan uwana wato matsalar da take damunmu ta jahilci akan abin da ya shafi wanke mamaci kaga mamaci ya mutu a zo a rasa yaya za a yi a wanke shi ana neman wani sai ya zo to shine muke so yanzu ya yaɗu a cikin al'umma kowa ma ya zama zai iya sallah ba ana zo ana yi kullum ba ba kowa ya iya yi ba daidai gwargwado dai to haka shi ma likafanin nan a zo a kawo likafani a yi awa biyu ana jiran wani ya sayyadi daga wata unguwa sai ya zo shi kadai zai yanka da wani dalili me a ciki babu wani abu mai wahala ba wani abu mai wahala so insha Allah ta'ala za mu yi shi aikace ko muna fatan za ku ɗauki wannan wakilci na sunna ku shigar da ita cikin gari idan an zo ɗin a yi da ka ji labarin wani ya mutu ka zama dan ina da wankan gawa warai da gaske ka shiga dan kai sunna warai da gaske da ka je ka bari a zo a yi bid'a a cikin wanke gawa kuma wani satin in mun samu wadataccen lokaci za mu faɗi bidi'o'in da mutane suke a wajen wanke gawa za mu faɗi kuma bidi'o'in da mutane suke a wajen likkafani da yardar Allah dan ya zama mun samu true picture din wato abin da muke so mu isar abin da muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada a kansa wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah rahman rahim wannan baiwan allah take cewa mijinta ya hana maza su rinka shiga gidansu maza manya ya hana maza manya su rinka shiga gidansu mana gidanta na aure ta ce to amma malam mu gidanmu akwai rijiya kuma manyan maza wani kofar gida makota suna zuwa suna shigowa suna ɗiban ruwa idan ni kuma na zo na hana su ɗin sai a rinka zagi na a waje ana cewa matar gidan nan ba ta da mutunci ni kuma kawai sai na rinka kyale su bayan mijina ya ce inda in rinka hana su malam yaya zan yi kun fahimci tambayar ta ko bayan da zaki sai ki bi umarnin mijinki dan umarnin da ya baki bai saba wa Allah ba kuma shi taimako ana yin sa ne idan ba a saba ubangiji a ciki ba duk gidan da yake akwai matar aure to haramun ne a bar wasu maza manya suna shiga akwai ma haɗari don wani gaskiya ba ɗibar ruwan zai je ba ƙwarai da gaske daga ɗibar ruwan zai danna yi wani wurin ne sai dai Allah ta waje ko ba haka bane ba so wallahi wannan haɗari ne ƙwarai da gaske mutum ya bar wasu maza wai makota wai suna shiga gidan suna kwasar ruwa ko na makamancin wannan ba daidai bane idan ana so a ɗebi ruwan a samu yara sai su shigo su ɗebi ruwan duk wanda yake babba ne to bai kamata ya shiga gidan matar aure ba gaskiya za mu iya bada fatawa mu ce ki sanya hijabi su shigo gidan kina da hijabi su ɗebi ruwan su tafi to amma yanzu waɗannan al'umma ta wannan zamani babu garanti a kansu gaskiya ne wani ba hijabi ta sa ba ko bushiya ta zama dan nadewa wallahi sai ya shiga ya je ya barna ka manta mutumin da ya zo abokinsa ne amininsa malam ya zo suke sallama ya raka shi airport cewa ya yi tafiya ya ce da Allah ka kula min da gidana da komai da komai sauransu abokinsa ba amini kawai malam bayan sun yi sallama ashe malam ya shirya da matan nan kurin ya dawo gidan nan tsautsayi ya sa malam tafiyar mutumin nan bata yi ba tsautsayi ka san malam Allah ta shi tona mutum asiri ba ta inda yake tsammani ba abin yake zuwa mai goganka ya dawo ya dawo gida kurin ya zo gurin wannan matar to dama an san abokin mijin ne yana shiga gidan irin wannan ɗabi'ar da ake gabar wani mutane suna ta shiga ma gida kowa da kowa wannan ba daidai ba ne saboda wataran wani abu zai iya faruwa akwai illa wallahi malam ya dawo yana dawowa sai ya tarar gida dai a buɗe kuma kwatan basira ba su rufe gidan ba yana shiga sai ya tarar da akwai yarinyarsa karama sai ga tana ta kuka an bata a waje tana ta kuka yana ta faɗa ya aka mai yarinyar tana ta kuka shiru wallahi yana zuwa kofar ɗakin sai ga ɗaki a garkame an sa sakata ta ciki kuma sai ya ga takalmin abokinsa a ciki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takalmi abokinsa shi a'a ya buga ya buga aka kibo da kofa yayi baya baya ya tinkari kofar ne dankare ta da gwiwa ya buɗe ta yana zuwa ya tarar da abokinsa da wannan matar ana nan ana ta al'amura Allah ya sauki an ci an shiga cikin wani yanayi mara kyau an kunyata an tozarta an shiga halin a'udhu billahi to ya zaka yi da shi wannan ai shine wani sahabi ya samu zalak ya ce ya rasulullah idan na je gidana na tarar da wani a gidana da matata in kashe shi ko na yaya da shi saboda nauyin magana ma manzo Allah kune ya da kai haka ya sake zuwa ya ce ya rasulullah in na je gidana na tarar da wani a tare da iyalina in kashe shi ko yaya ya kau da kai sai da mai sau uku Allah da hikima irin nasa malam yana koma gida sai ya ce tarar da wani guga a gidansa sai ya sake da ya ce ya rasulullah abin da na tambaye ka da bai same ni ba amma ya same ni shi yana tambaya saboda mugun ciwon abin ya kashe shi ne koya zai shi so gaskiya jama'a babu aminci kuma lamarin macen nan gawa tana da rauni tana da rauni akwai matan da da yawa ba mijinsu ɗaya ba kana nan kai fanko ne kurum fanko wallahi fanko ne kai fanko ne akwai mutumin da ya ce wallahi tallahi shi ya san matarsa tana alaka da wasu maza shi ya sani irin yan boko nan ne kurin marasa addini marasa kishi ce kawai dai ni na kyale ta saboda rayuwa amma wai shi ya san tana subhanallahi alazim ya karka wata kuma na gaya miki tintinin ki maza ki hana su in ba haka ba kuma ma binciko a ina kike musaya miki kishiya yawwa ƙwarai da gaske ko kuma idan kuna nan masu ɗibar ruwan dan Allah ku haƙuri a daina shiga gidan mutane ana ɗibar ruwa a tura yara duk mai kishi ba zai so wani ya gama tassa ba duk mai kishi wani ya ce da Allah malam wai ana ta nuna kabarin annabawa a hoto a bidiyo shin ya wannan abun yake to waye ya je gano kabarin annabawan har da zai sa su a bidiyo a ina aka gano su kuma annabawan a wuri ɗaya suke a gari ɗaya ne suke ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi nesa da irin waɗannan abubuwa akan zo a yi ƙarya yanzu akwai wani rawani yana nan wani rawani da ake ɗauko shi wata hula an kife ta sai a ɗauki wuta ce wani rawanin annabi Muhammadu ne ana sayarwa mutane a kalanda ana cin kuɗin su wani ma dan yare yana mutane waye wani carbi ya ɗauko ya carbin manzon Allah ka ji ba kai annabi da ya faɗa da carbi ya ce kar a yi da hannu ya yi ce ai da hannu da hannu ya ce ai sharbi fa mutanen in addinin buda in kirista su suke amfani da shi aka ce ka yi amfani da hannu daga baya ne musulmin karshen zamani suka kirkiro shi suke koyi da waɗancan ka karanta a ilimi ka ji ina aka samu asalinsa amma yanzu wani zai zo wai saboda takawa da tsoron Allah yana rike da sharbi ya gagal ya gagal yana yana jawai aka zakiru tsoron Allah da zo kun ko shi ne takawa da tsoron kai da hannu annabi ya ce fa inna wannan mustantiqatun yawmal qiyama za su yi furici hannun karanta shi kiyama sabai ba san carbi ba tabi'a ba san carbi ba hanawa fa muka yi aja carbi ba addu'ar yin carbi a yi amma a yi da hannu don kar a mana mummunan fahimta a ce kaji ko kaga mutanen ko kaji yau kuma carbi suka hana ko ba haka muka faɗa ba amfani da itacen carbin ba shi da asali ko yanzu in ka je gurin yan cocin katolika za ga suna carbi a garin nan ni na ga wani fasfo da idona a mota su wallahi fasfo ne dan catholic church a jikin miransa na cikin mota da carbinsa saboda wannan din alamar kamar cross ne suke yinsa to dan wai wani shehi yana ko na akar makalla ko suna suna rataya wuya wannan bai zai sa ya zama addini ba yawa kuma ba wani malamin da ya sai zo kare maka carbi bai isa ba a dade ana yi din nan ba shi ke nuna cewa wannan abun yana da asali ba a yi da me da hannu ga carbi a hannunka ustaz gashi da yanka yanka ga sunan hawa mutum ya zo da carbin a hannunsa ya gaji a kuna lafiya kwa alhamdulillah to ya al'amura dai a mun gode Allah ya ya kajin gidan ku a lafiya kalau kowa dai lafiya kuma wai kuna labari wai kuma yana jin carbi wannan wani irin abu ne wannan wani sai ya hada kwaya biyar ya ja wallahi biyar yake hadawa yep yep yep yep ya gaba kai Allah rangwanta mana wannan dan uwa ya ce da Allah yana cikin wani matsanancin hali a taimaka masa a agaza masa da addu'a muna fatan Allah Ubangiji ya taimaka masa jama'a duk wanda yake da larura ko yake cikin wani matsanancin hali muna tawassuli da wannan karatu Allah Ubangiji iran gwanta mana Allah ya biya mana bukatunmu wallahi muna da bukatu masu yawa mala kuma kowa yana da matsaloli irin nasa ba wanda bai da matsala to muna fatan Allah ya amsa mana tawassulan da wannan karatu da muke wannan yace ya ji kuma an ce an haramta yin shirka amma kuma muna gani yana karanta a cikin Qur'ani sai ya ji ana cewa mu mu mu mu ya ai wannan Allah ne yake faɗan haka wannan mu din inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lafizun inna anzalnahu fi lailatul qadr ko ba ka bane yawwa wannan inna inna ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi wannan nahnu da mu da inna dinnan kalmomi ne na girmama kai Allah yake amfani da su shi ko Allah ai ya halatta ce mu muka yi kaza eh ba wai ya ce ma ni ne kaza ba da ni ne da kai a zo mutum yana magana ya zo yana cewa mu muka yi kaza ba mu ne muka yi wannan yana amfani da nunul azama ko mimul azama malamai suka hana wannan dan yana kara mutum girman kai akwai wanda saboda matsayinsa da girman sa wai shi baya cewa ni mun ce su yi kaza ai mun ba su umarni mun yi kaza ai mu aka muka yi kaza kuma yana nufin shi kadai ne to wannan hadari ne kuma yana nuna mutum yana nuna kambamarsa da isarsa wannan kuma kalmar ta Allah ne tabaraka wa ta'ala so Allah shi yake yin wannan wannan ce malam menene hukuncin sallar da mace 'yar shekara goma ko fiye da haka ta tsallaka wanda Allah salsam ya ce duk wanda yake sallah mace mai haila macen da ta kai matsayin haila ta girma ta ketara to sallarsa ta lalace kisa duk yadda za ka yi kaka bari mace ta ketara maka sallah in dai balagaggiya ce to yan shekara goma nan ban sani ba tunda baka mun bayani ba ta balaga ta fara al'ada ban sani ba idan ta fara al'ada sallah ta ɓaci idan bata fara al'ada ba sallah bata ɓaci ba dan yar karamar yarinya bata ɓaci sallah ba ko da yake nana Aisha tana cewa ba ku yi mana adalci ba kun haɗa mu da mu da karnuka a wajen ɓata sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa abin da yake ɓata sallah shine wato wucewar kare ta gabanka idan kare ya wuce ta gabanka amma karen bakin kare annabi ya ce sannan kuma a hadisin ya ce wal mar'a da mace kuma sallah ta lalace sai na Aisha ta ce ba yi mana adalci ba babu mace a ciki ta ce gashi nan ni ina sallah a manzo Allah yana sallah a ɗaki na da daddare ina kwance na yi gin na yi ranga-ranga idan ya zo yin ruku'i ko sujada sai ya zunguri kafata in naɗe saboda ni ina bacci shi yana sallar dare karewa ma sai ya taɓa kafata ya ce na naɗe kafata ya abin a ce wai dan mace ta wuce ta gaban mai sallah wai sallar ta wai ta lalace so a wurin na na Aisha mace ba ta karya sallah ya aka yi ta ce wanda ya ruwaito hadisin wahami ya yi kuskure ya yi ina ba ta ana fahimta to malamai sun yi tattaunawa mai tsawo babu lokaci amma dai kulasatan samari abin da suka bada shi ne suka ce wannan hadisin na na aisha ba zai zama dalili na cewa mace din ba ta ɓata sallah ba dan kaga cewa annabi ya yi gittawarta ko ba haka bane ba gittawarta ita ku wannan a kwance take ba wato mubin take ta je ta dawo ba sannan kuma kar ku manta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita kuma Aisha ne kuma dan ya sa hannu ya taba ta ta dage kafarta yayi sujada a gurin wannan baya nuna cewa duk kuma mata su zo su ta wucewa a gaban mai sallah so da yawa malamai suna cewa din bai halatta a bar mace ta wuce gaban mai sallah ba wata ran dai in gabar magana ta zo insha Allah ta'ala za mu tattauna akai to sai aka ce me yasa kuma aka ce kare aka ce baki aka ce alkalbul aswadu shaydanun duk inda kaga bakin kare wallahi shaydani ne yasa za ga bai da yawa ma shaydan da ka ganshi kaga shaydan yawa inda hali kurin aika shi lahira ya tafi don bai da wani amfani wannan wata baiwa Allah ta rubuto ta ce ita ce wankan al'ada da wankan janaba ya haɗu mata tana da janaba a jikinta ba ta yi wanka ba sai kuma jinin al'ada ya zo mata to yaya za ta yi Shi kenan idan kin zo kin gama al'ada ki sai ki wanka ɗaya da niyya biyu wanka ɗaya da niyya biyu ki wanka ɗaya a zuciyar kina yin niyyan wankan janaba da kuma wankan menene wankan ainihin wato al'ada ɗin da jini ya zo miki wannan bawan Allah ya ce yaya hukuncin 'yan wake-wake da 'yan agaji suke yi yayin da suke fareti ko suna yin training shi ma yana da hukuncin waɗannan waƙoƙi da aka yi magana a satin da ya wuce haramci a'a waƙa in waƙe ne suke yi babu kiɗa a ciki babu ko wani abu na saban Allah a cikin wannan ba laifi bane waƙe da za su yi na nuna jarinta ina fata ana fahimta a samu wasu kalmomi da za su nuna jarinta ana yi wannan ba zai zama haramun ba saboda babu wani illa a ciki na farko babu kiɗa a ciki dan kiɗa haram ne na biyu kuma babu batsa a ciki babu wani kafirci a ciki to amma tsakani da Allah wasun yan agajin waƙoƙin da suke waƙoƙin kafirai ne za ga wasu kalmomin ba masu kyau bane a ciki ku yi kokari ku yi constructing naku waƙoƙin ko ku yi da hausa ko ku yi da larabci ko ku yi da kowane yare amma ya zama maganganun masu kyau na zaburarwa ne wannan babu laifi in dai babu kiɗa a ciki wallahu ta'ala a'lam ina hukuncin yin wanka da ragowar ruwan da aka yi wankan janaba ba laifi ruwan da aka yi wankan janaba annabi ya faɗa cewa innal ma'a la yajnubu ruwan da aka yi aka rage wankan janaba da shi ai wannan ruwan ba najasa bane so za ka iya yi kayi janaba sai ka zo ka yi wankan sabulu da shi ya halatta na yi bismillah yayin da nake cikin banɗaki zan yi alwala i za ka iya yi a cikin zuciyarka ka faɗi wannan bismillah ɗin a ɓoye a sirrance bakin ka ya motsa kai bismillah ba tare da ka ɗaga sauti ba saboda an hana ambaton Allah a cikin banɗaki wajen najasa wannan bawan Allah yake cewa mahaifiyata ce take so ta kashe auren yata ku kula da magana mahaifiyarsa tana so ta kashe auren yarsa ba tare da dalili da ya dace da shari'a ba shin ya halatta na yi mata biyayya akan kashe auren wannan yarinya saboda wani ra'ayi nata bai halatta ba a yi mata biyayya don manzon Allah ya faɗa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga wani abun halitta wajen sabawa Allah kashe aure babu dalili saban Allah ne so mahaifi ko mahaifiya ba su da yancin da za su kashe auren jikarsu ko auren yarsu ba tare da hujja ta shari'a ba ina fatan muna fahimta ana kafa hujja da kisar annabi ibrahim da ɗansa ismail da ya zo ya tarar da matarsa ya ce in kin zo ki ce wa mai gidan ke canja kofar gidansa to ai akwai hujja akwai dalili shi annabi ne allah ya masa wahayin wannan matar bata dace da matar annabi ba kuma tana da kaza tana da kaza akwai dalili na shari'a so wannan ba daidai bane kuma sai a yi ba hanyar lalama a ba ta haƙuri a girmama ta a mutunta ta a haɗa ta da yayyanta ko ita ma a haɗa ta da mamanta in tana nan in babu a haɗa ta da ƴan uwanta da danginta a je a nuna mata gaskiya hajiya bai kamata a kashe auren yarinyar nan ba ba tare da hujja ba zai iya yiwa yanzu haka watakila wata jikarta ce ta kawo mata kuka ai na je gidan wance ta mun wulakanci ta mun kaza ko wani jikanta ya kawo mata kuka na je gidan wance ta mun wulakanci ta mun kaza sai a ce to shikenan ai sai ta zauna a gidan ma yanzu za ta fita a gidan su wannan ba daidai ba ne wanta yarinya ta rubuto takarda cikin program da muke a freedom na rayuwa a barkoyi din cewa akwai wata ɗabi'a da ke faruwa a garin nan me hukuncinta wato malam wasu daga cikin mutanenmu yanzu abin da ke faruwa matarsa idan za ta tafi unguwa wai dole sai ta tambayi babansa izinin tafiya unguwa ka kula ba kana da matarka ta zo za ta je unguwa sai ka ce wai a'a gaskiya sai ta tambayo babanka ko kuma za ta yi tafiya za ta je wani gari sai a ce wai sai babanka ya bada izini kamar yanzu kai din a matsayinka namiji wato umarnin da hani da cewa ai ko kar ai baya hannunka wannan ba daidai bane kuma ba addini bane babu inda shari'a ta ce wai idan matarka za ta yi tafiya wai sai babanka ya yarda ya iya ba da shawara ya ce ai ko kar ai sai a yi masa biyayya in ba tare da wani abu ne sabon ubangiji ba amma a mika mai doka a hannu wannan ba daidai ba ne yanzu akwai babanka da yake zaune idan wani abu ya faru kawai sai ya aika wa matarka takarda ya ce na sake ki ka ga babanka yana fada da matarka abin mamaki ina ruwanka da ita ya kai da cijo ina ruwanka da matar ɗanka ina ruwanka da sarakarka to amma wasu gaskiya mun suna ɗaukan mulkin yayyawa wallahi kuma in an yi magana ya ce ai to ai iya ne ya za a da su a shi ma fa iyaye uba ko uwa fa ana musu seti in sun kauce gaskiya saboda gaskiya kaga wannan ba shari'a bane a ce wai kawai misalin yanzu kaninka idan ba kwa shiri da shi zai iya zuwa ya ziga babanka ya ce alhaji wallahi matar wani fa ba ta da mutunci alhaji kawai ta zo ta karar da shi ya kare akan ta yana ta kashe mata kuɗi alhaji kurin ya sake ta wallahi sai a je a ziga babanka babanka ya ce fa sai ka sake ta kai kuma kana zaman lafiya da matarka ba abin da ya hada ka da ita to wannan yazo ya saka a gaba ya ce wallahi dole sai ka rabu da ita idan ma kake ce to ni na sake ta akwai wanda in rubuta takardar ya aika ya ce ni alhaji wani baban wani baban wani na sake ki yarinya ta fasa da kuka tana tafiya sirikinta ya tike ta a shari'a fa bata saku ba ai kwarai da gaske dan ku igiyar aure ba a hannunsa take ba don Allah iyaye don Allah iyaye Allah kara muku karama Allah kara muku girma Allah kara muku matsayi da daukaka amma gaskiya wannan kun shiga gonar da bata shafe ku ba kuma duk surikin da yake so ya mutunci ya daina shiga akan wato harkokin da suka shafi auren ɗansa da surukarsa kai babba ne ka kau da kai sai in abu ya ci tira sai ka zo ka zauna a tsakiya kuma dukkan su ka duba kar ka ɗauki sayi ka duba waye mara gaskiya ka ɗora masa waye mai gaskiya ka ɗora masa na kuma ka iya ba shawara ka ce to matar ka ne amma muna ganin ta yi kaza ta yi kaza in za ka mata nasiha ta gyara ta gyara ba sai ka ce na sake ta ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne don Allah ya kamata mu gyara kuma gaskiya karancin karatu shi ke jawo wannan so ba daidai bane Allah ya mana afuwa jama'a wanda ya kashe kansa yana da hukuncin hakkin a yi masa wanka a yi masa likafani a sa mai turare a yi masa sallah na'am za a masa wanka tunda bai zama kafiri ba ai ya aikata dai babban zunubi ne amma fa Allah sai ya kona shi kuma Allah zai masa azaba da abin da ya kashe kansa da shi kamar yadda muka yi bayani so za a yi masa wanka za a yi masa sallah amma ba a so a samu babban malami ko babban limami shahararre ya yi masa sallah a bar shi a nemo tarkace irinsa su yi masa sallah saboda me a tsoratar dan nan gaba in wani ya kashe kansa zai ce tab yanzu in na kashe kaina sallah ma limamin unguwarmu bai zai mun ba ai ba zan yi ba to wannan dan tsoratarwa to wannan ya kamata ai haka kamar yanzu misalin wani shahararren mawaki ko makiɗi ko ɗan rawa ko ɓarawo ko wani fasiki ko mara addini ya mutu a unguwa kar a yadda a sa limamin unguwa ya mai sallah a je a nemo 'yan rawa 'yan uwansu su masa sallah a nemo makida mawaka 'yan uwansu su yi masa sallah ko ba bane ba dan koyo ba dan a nuna musu muhimmancin limaman da kuma muhimmancin bin Allah shi limami wa'azinsa bai yi amfani ba sai yanzu ka mutu zaka so ya sa aka a gaba ya maka addu'a wani babban mawaki ya taba mutuwa a ƙasar saudiya aka samu ɗaya daga cikin limaman nan na harami aka gaya mai za a kawo shi saboda yana da connections za a kawo shi yace kar a fara kawo mana shi harami wannan mawaki ne ɗan saudiya ne mai kiɗa mai waka sosai ɗan duniya an masa wa'azi yaƙi Allah ya kawo mutuwa to yana so kuma a girma shi a kawo shi harami limamin harami ya masa sallah wannan limamin yace ba zan yi ba yace ko ba za a kawo shi na mai sallah ba a je a nemo yan uwansa makida yan uwansa mawaka masu jin kida da wakarsa su zo su haɗu su tsaya a bayan sawunsa su yi mai addu'a ko ba ka bane daidai wa daida alkafu bil kaf wasa'u bis sa wanda ya baka tafi biyar ba shi biyar daidai wa daida kenan ko ba ka bane ba amma kawai mutum ya karshi tsiyarsa mazinaci a unguwa dan luwadi a unguwa barawo mugun mutum ko wanda yake dan siyasa azzalimi ya ci kudin bayan Allah ya yi da ciki a kudin mutane bai yi wa mutane aiki ba ya zo ya mutu a je a nemo babban limami na gari a ce mai sallah wallahi kai yaji ana zuwa ka ce aini na fi karfin na yi wa irin waɗannan sallah ya je nemo ɗan uwansa ɗan hayaniya su je su in kuna yin haka wallahi malam mutane sa ya takatsan akan wani abu wannan abun ya kamata limamai su fara ɗabbaka shi amma yanzu matsala ce kawai waye ya mutu ana gaya maka wani ne sai ka duba ya za a yi na kuɗin liman ko waye waye ka san wani sallar ma idan an yi biya za a yi muna nan da wani karatu mai zafi akan limaman da ake biyan su kuɗin sallar za a yawa ce zai baza babbar riga ana rikici da shi saboda an gama za a dan lalumo a bashi bid'a ta shiga cikin komai gawar yanzu mai maiko an fi jama'a mai maiko ba a an fi cika duk wanda ya kuskure talaka ne ya mutu wallahi sai a zo a wuce a ce kai da Allah wannan ya mutu ne da Allah mu tafi laifin ka kai talaka ne Allah ya mana afuwa akwai hadisin da ya zo ake cewa ku karanta wa mamatan ku suratu yasin ya inganta bai inganta ba bai inganta ba karanta wa mamata suratu yasin akwai mamatan da idan an zo wanke su ana sa musu auduga a hanci auduga a kunne an ruga a baki da sauransu me hukunci wannan ba dole bane ba wajibi bane ba ana sa wannan kamar mamacin da yake zubar da jini ko kuma an wanke an wanke wani abu ya ki tsayawa ko yana da wani ciwo a cikin kansa ana wanke shi yana zubar da ɗiwa ta hancinsa ko ta baki an yi an yi abin ya gagara ta wannan a iya sa auduga a tattoshe amma ba wai dole ne sharaɗi ne in an zo wanke shi sai an samu ai kun ji mun karanta kun ji an ce a kawo auduga a saka to wani ma za ga ba komai a hancin ba komai a bakin ba komai a kaza sai a samu to wannan shine sababi na toshewa da auduga din saboda yana fitar da wani abu sababi na biyu wanda ba laifi a yasawa ana jin tsoron la'alla in an zo wanke shi ruwa zai rinka tsirara cikin hancinsa kan ruwa ya shiga cikin kansa ko kuma idan an zo ana masa wanka ana ɗura ruwa ana wankewa ruwa zai yi ta shiga cikin kunnensa kaga zai shiga cikin kansa to wannan tausayin yasa ake sa masa wannan auduga a kunne auduga a hancinsa ba don komai zan saboda kai shiga sannan ana samun wasu mamata da suna zubar da wani abu ta dubara to dan kada ya lalata likkafanin kuma ana masa wanka yana ta zubarwa to shine ake sa audugan a toshe ta idan da wannan sababi ne babu laifi idan an saka wannan auduga din akwai wata sallah da ake ce da ita salatul ghaib wannan salatul ghaib din zamu zo mu bayanin ta saboda akwai bayani akan sallar gawa ko yanda ake sallar gawa to za mu zo bayani akan ta insha Allah ta'ala mai tambaye sai ya hakuri ita ce sallar da ake yi wa gawar da bata nan kamar yanzu kana da dan uwanka ya mutu a kamaru ya yi hadarin mota jiya ya mutu a kamaru an masa sallah to ya halatta a nan masallacin mu ce mu tashi mu yi wa wani sallar gawa alhalin baya nan ya halatta ko bai halatta ba ko dan uwanka ya fada a jirgin sama ba a samu gawarsa ba a iya masalla babu gawar ko ya mutu a america ana jin watakila ba a mai sallah ba a iya masallar ghaib ita salatul ghaib akwai babi guda akan ta zamu tattauna insha Allah tabaraka wa ta'ala zance mafi inganci din ya halatta a yi haka din wannan bawan Allah yana cewa mahaifiyarsa tana fama da ciwon kansa to Allah yana neman a taimaka masa da addu'a Allah warkar da ita jama'a mai mata addu'a Allah warkar da ita ciwon kansa bai da dadi yana da wahalar sha'ani Allah ya tsare mu Allah ya tsare iyayenmu da iyalanmu eh mai mata addu'a Allah ya yi mata shin mutum zai iya jan layi a gabansa yayin da bai samu sutura ba yana sallah eh akwai hadisul khat malamai sun inganta shi kayi zane a gaban ka kayi kamar kamar kamar wata sabon kamo baka da sutura da zaka ma sai ka kewaye haka a gabanka wannan zaka iya yi tambaya ta ƙarshe da Allah malam muna so a yi mana magana akan takaba mana mata ne suka rubuto da malam idan an yi arba'in sai su ce ta gama takaba sauran kuma idda a sa ta ta yi kwalliya ta sa sabon dinki ta sa turare a zo a ta daukan hotuna kai da sauransu wannan wata baiwa Allah ne cikin mata ta turo to ta kaba dai shine abin da ake nufi a gurguje idan mace mijinta ya mutu malam ta nuna alhini da damuwa ta yi wata hudu da kwana goma ba ta caba kwalliya sannan ba ta fita sai da larura ta zauna cikin yi masa addu'a wa shi mamacin kuma an so idan mace mijinta ya mutu ta yi ta kaba a gidan mijinta kada a ɗauke ta a kai ta gidan babanta ko gidan yayanta sai dai inda larura kawai misali watakila gidan haya ne kudin hayan ya ƙare shi mijin shi zai biya kuma babu kuɗin da za a biya ta wannan a iya mai da ita gidan mijinta a gidan babanta ko kuma a wani gari yake su kaɗai ne aikin gwamnati suke yi to kuma mijin ya mutu babu security ta je ta zauna wata hudu a can garin mutane akwai wahala kuma waye za a ɗauka ya je can ya zauna mata a kashe kuɗin mota a kashe kuɗin ciyar da shi to wannan a iya dawo da ita gida ta yi ta kaba amma in ba wannan ba a cikin gari babu wata matsala to mace ta zauna a gidan mijinta din nan da ya mutu a nan za ta yi ta kabarta kar a kai ta wani wuri wannan kenan sannan abu na biyu kada ta yi wanka da sabulu mai kanshi na ce mai kanshi amma za ta yi wanka da sabulu kuskure ne hana mata wanka da sabulu gaba daya to dama maganar fesa turare kun ga wannan turare turare ai abun kwalliya ne ba sai ta sa ba maganar yin kitso mai kyau kitso irin na mata na ado bai halatta ba ko ta je salon a gara mata gashin ta bai halatta ba za ta dai wanke gashin ta ta gyara shi sai ta dan daddaure shi aka irin kalaba dinnan da ake ta zauna tana kula da shi don kare da ti ko na abu ya zo ya bayyana a cikin kazanta amma caba kwalliya da ado da za a yi sha'awa bai halatta ba babu sa atamfa mai tsada ba sa shadda mai tsada mai rini ko mara rini za ta zauna ne akan normal kaya sannan maganar fita gidan biki babu yar ta kaba ba ta zuwa gidan biki babu duk bikin da za a yi ko yar ta ce an sa bikinta wallahi ba za ta yi kwalliya ba kuma ba za ta je gurin bikin ba kuma kar a zo a gaice ta a ce sai ta je amma akwai larura zai iya fitar da ita asibiti za ta je wasu malamai sun ce makaranta don neman ilimi ba za ta zauna da jahilci ba to ta iya zuwa makaranta ba tare da ta taba kwalliya ba ta nemi ilimi ubanta ya mutu za ta iya zuwa ce ta'aziyya wani abu na larura ne na dole kun san larura ba sai na fada da bayani ba za ta iya fita amma haka kurin a gayyace ta wani abu ko wani cin abinci ko wani taro ko za ta je wani gari wai har ta yi tafiya bata ma taso ba matan da ake hana su zuwa aikin hajji sayyidina umar yana zuwa a biyaru ali miƙatin mutanen madina ya yi shela ce duk matar da mijinta ya mutu ta koma ba hajji a kanta sai ta gama ta kaba to ya za a zo a bar mace na fita gidan yini da sauransu wannan ba daidai bane kuskure sannan akwai kurakuran da ake yi wai sai a ce wai da ta yi arba'in wai ta gama ta kaba wai saura idda kuma wannan ba daidai bane wa ya faɗi wannan kaga abin da matan suka faɗa abin da ake al'ada malam idan sun yi kwana arba'in sai a zo a ta daka gumba ana sadaka ana waye waye da sauransu ba wanda ya ce a yi wannan wani sadaka arba'in babu shi ba addini bane gargajiya ne sannan kuma a sace kwalliya wai kaji wai har masu hotuna ake zuwa ake dauka dan girman Allah ka duba mijinki ya mutu daga nan zuwa kwana 40 wata ɗaya kurin da kwana goma yana cikin kabari ko ana dukansa ko yana cikin ni'ima Allahu alam kin zo kin yi ado kuna ta daukan hoto da kawaye kaga wannan ba daidai bane kuskure ne a sa turare a yi waye sannan wai kuma a lokacin za a yi zaman ta gaba wannan ba daidai bane akwai masu wuce gona da iri sai a ninki ma wa mace hijabi wai kullun da hijabi a cikin gidanta wai da hijabi za ta zauna in za ta kwanta da wannan hijabi duk uban zafin nan wallahi sai dai ta yafa hijabin nan wannan waye ce haka ba wanda ya ce haka akwai wani wanda ya dauko sabulu yankan kusa ya bata irin wannan sabulu mai yajin ya ce shi zaki ta wanka da shi har wata hudu da sabon kaga wannan ba daidai bane ba ta yi wanka da sabulu wanda bai da kanshi wanda ta zuciya ba za a ji kanshi ba wannan a gurguje kenan insha Allah mun samu dama wata ran na san za a samu gabar magana sai mu yi bayani dalla dalla da yardar ubangiji daga karshe akwai yar matsalar da ke faruwa ga waɗanda yan uwa an tashi karatu suna dan tsayawa kun san wannan wurin karatun akwai mata akwai da yawan ku suna zuwa da matansu kuma wannan shine abin da ya kamata mu rinka yi mun sha faɗa muna maimaitawa da'awar ahlus sunna ta canja yanda muke fitowa mu zo mu nemi ilimi mu ɗauko matanmu mu taho da su su zo su ji karatu malam baka da lokacin da za ka karantar da ita wata watakila a unguwarku babu islamiyya da za ka kai ta watakila ba ta sha'awar zuwa makaranta ɗauko ta ku taho gurin karatu yanda ka kawo kanka je ka ɗauko a daidai sahu haya ku zo bakin titi in ba abin hawa ku yi haya ka kawo ta akwai inda ake karatu ta saurara ta samu imani ta samu wani nishaɗi na musamman wannan zafin alal akalli ka rage mata zafin zaman gida ko ba ka bane ba inda hali in su bi ne a rinka ana canji wance kula da gida ke kuma zo mu tafi da sauransu malam albani da kuka ji an kashe fa da shi da matarsa fa a mota aka harbe matar shi ashe yanda yake duk inda zai je karatu da matarsa yake tafiya wacce ba wacce ake kora na girkin ta kora makamanci wannan sai a taho da ita sauran ta tsaya a gida ta kula da matarsa billahi azimu ka duba yadda Allah mata arziki ta samu mutuwar shahada sai mu bari sai yan shi'a ne za su yi biki taron su na wa'azi da surutu da suke su ta ɗiban matansu yana za ga matansu suna da aƙida su kai kuma kana ahalus sunna mataka tana ahalul bida'i in ba sa'a ba kana sunna mataka tana shi'a ku ɗebi matan ku tafi da su wajen karatu malam kuma duk masallaci da za a gina nan gaba a rinka yin bangaren mata malam suna da hakki wannan ilimi da ake barawa wannan karatu da abubuwa da suke faruwa addu'a da ake da wayar da kan mutane ya zamanto suna da wayewa lalle muna jaddada mutane wannan yana da kyau mata mutane in dai masallaci akwai wurin mata ku ringa tahowa da matanku da kannanku da 'ya'yanku sai ku ga kuna tafiya da aƙida kanwarka koyarka sai ga tana tafiya akan aqida ta sunna baka da matsala da ita amma baka batta ta zo ba wani a banza ya zo ya tsaya yana hira da ita yi baka kawo ta makaranta ba yanzu tunda ka taho wani yana nan saurayi yana nan ya makale da ita a lungu yana tabarna da ita ko matarka baka kawo ta ba ta je ta kunna injin ka ta sa wasan kwaikwayo ta kalla ai inda baka kawo ta masallaci ba wannan ɗabi'a da muke da shi na wani girman kai da wani nuna gawa ya ya wani ya zaka dauko mace kana tafiya da ita da zaka za ka wa zaka yi wa ƙarya wa zaka yi wa ƙarya kai wani girman kai kai wani abu in ka tashi daga nan karatun ba can kake zuwa kuɗin rigar ka ba eh she mace da Allah wace mace zaka dauka don mu tafi da Allah ka rabu da su a ustaz to ku kuma samari abinda aka kawo kukanku akwai masu dan makalewa ba sa tafiya da wuri so idan an yi tun da kwamitin masallaci sun tsaye da su to idan an yi da Allah kowa sai tafi bai za ta imtin fantashi da su yawa an gama sai a tafi kuma a ba su wuri saboda suna jin kunya da mutane a wurin ba wai tsayawa ake dan abin nan ba da sauransu a kyauta da zato amma dai sakaci haka na wasu da sauransu sai a hakuri in hizba sai ku rinka kiliyarin wuri a ba su wuri kuma duk inda mace ta zo wucewa lalle a bata wuri a mata hanya babba kamar yadda ake ba wa gwamna hanya a mata hanya ta wuce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh